وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو hudu ga watan Ramadan shekara ta 1440 da da biyar hijiriya wanda ya dace da sha hudu ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya muna darasi na biyu a cikin karatun wannan littafi mai albarka na alwakil fi aqidati salafi salih ahli sunnati wal jamaa jiya yan uwa za su iya tuna mun tsaya kan tarifi ahli sunna wal jamaa shafi na talatin da uku mun yi tarifin aljama'a fil lugha ko to aljama'a fil lugha za mu tashi malam yace aljama'atu fil lughati ana cewa ahlus sunna wal jama'a ahlus sunna wal jama'a to mun ji me ahlus sunna to yau za mu ji suwaye aljama'a din malam yace aljama'a ma'khudun min aljam'i ne wa huwa dammu shay'i bitaqaribi ba'dihi min ba'd ka hada wani abu ka matso da bangaren sa zuwa bangaren sa abin da yake rabe sai ka hada shi kamar wannan yana nuna su ahlus sunna wal jama'a yan hadin kai ne ba yan watsewa bane kun gane ko ba watsewa suke ba shine ma'anar aljama'a din yuqalu jama'atuhu fashtama a larabci jama'atuhu na hada shi fashtama sai hadu wa mushaqqatun min al-ijtima'i har yanzu ana ciro shi daga al-ijtima wa huwa diddu tafarruqi ijtima shine kishiyar rabuwa ba a san rabuwa a cikin aqida ahlus sunna wa diddu al-furqati shine dai watsewa da rabuwa din kaman tun daga tarifin sunan yana nuna mana cewa mutane ne wanda ba sa son sabani ba sa son rabuwa duk wanda yake ahlus sunna wal jama'a ne to bai kamata ya goyi bayan wani sabani ba um wal jama'atu al adadu al kaseeru minan nas mutane masu yawa sune jama'a wa hiya aidan ta'ifatun minan nas ko kace ta'ifa minan nas ko kace al jama'a yajma'uha gharadun wahid wanda manufa ɗaya ce ta hada su shine riko da alkitabu was sunna al jama'a kuma duk har yanzu humul qawmul ladina ijtama'u ala amrin ma sune mutanen da suka hada akan wani al'amari duk jama'an an ce jama'ar kaza to sun hada akan a wani lamari jama'ar falaki jama'ar manoma jama'ar makiyaya jama'ar mana qaumun ne ijtama'u ala amrin ma al jama'atu fil istilah هي جماعة المسلمين وهم سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الذين اجتمعوا على الكتاب والسنة su aljama'a da aka ci ahlus sunna wal jama'a su ne dai magabata cikin tabi'ai sahabbai da wanda suka bi su da kyautata zuwa kiyama sun haɗu ne alal kitabi was sunna jama'a ce da take kan alkitabu was sunna wasaru alama kana alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama zahiran wa batinan suka kasance akan abin da annabi yake kai a zahiri da batini kenan idan ka gane su a ahlus sunna wal jamaa wato ana nufin taron jama'ar sahabbai taron jama'ar tabi'ai wanda suka hada akan manufa daya me manufa shine alkitabu was sunna littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kenan duk inda ahlus sunna yake to ya kamata ya girmama a riko da alkitabu ya girmama riko da as-sunna dole ne wannan malam yake cewa wa qad amara Allah subhanahu wa ta'ala ibadul mu'minina wa hasahum ala al-jama'ati ai Allah ne yayi umarni a hadu jama'a a cikin alqurani da sunna wal itilaf haduwar kai al itilaf wa ta'awun taimakon juna wa nahahum anil furqati furqati wal ikhtilaf Allah ya hana su rarrabuwa wattanahur shi ma jayayya wa tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu wa la takunu kal ladina tafarraqu wa ikhtalafu haka zama kamar wanda suka rarrabu suka yi sabani kuma ga rabuwa ga sabani dama an je an rabu sai an yi sabani in ba ma ja'ahumul bayinat bayan gaskiya ta zo musu qala sallallahu alaihi wasallama wa inna hadhihi al milla ستفترق على 73 wannan milla wannan addinin wannan jama'ar za fa su rabu kashi 73 sintani wa 70 finnari mutum 72 duk a cikin su dan wuta ne gaba daya wa wahidatun fil janna wahida fil janna ɗaya ne a cikin aljanna sai annabi ya ce wa hiyal jama'a su ne aljama'a din to kun ji asalin inda aka samu sunan ahlus sunna wal jama'a to yan uwana a matsayin ku na masu da'awa masu karantarwa in kun lura kun ga yanda ake tafiya din nan akwai gyara dan abu kaɗan sai ya watsa mu mai ta faɗa da juna mai ta ƙiyayya da juna to in dai ahlus sunna wal jama'a ne to a'a to kaga wannan yana nuna mun sauka akan karantarwar da da aka koyar da mu duk wani malami mai wa'azi duk wani malami mai da'awa yayi kokari ya ga ya hada kan mutane kar a rabu ko yaya al-khilafu sharr in ji annabi sabani sharri ne babu alheri a ciki to amma duka ana cewa uwa ɗaya uba ɗaya duk dai a ce ahlus sunna din ne amma ga wancan yayi kaza wancan baya tare da wani wani baya yana faɗa da wani ku duba dai abubuwan da ake ta yi musamman mu dai a irin lardin mu waɗanda an daɗe ana ana zagin 'yan bid'a ana zagin waɗanda suke 'yan gargajiya ana cewa ba akan daidai ake ba to an jawo mutane a ce alkitabu sunna din to kuma a cikin alkitabu sunna ma ana ta me fada to dole akwai wanda isa san zuciya dole akwai wanda isa san zuciya kuma wannan din shine daidai a yi daidai a biyar da magabatanmu suka yi in ba yi kuma za a yi ta tafiya amma ba ci gaba ci gaban mai tonar rijiya wallahi wani lokacin mutum yana da awa yana karanta waɗannan maganganun sai ji kunya wallahi kaga yadda ake tafiya abin ba daɗi to amma dai muna so a samu gyara idan ɗaliban ilimi malamai masu tasowa sun kakkaranta sun gane to sai a gyara damun dole ne mu samu saɓani akan fahimta ni da kai ra'ayinmu dole bamba to kawai ɗan abu kaɗan shi kenan sai ya samu ta faɗa kawai nema ake a gan meye za a yi fada da shi a ta jan mabiya a ƙasa malam abin tausayi wallahi wallahi so wannan shine fahimtar ahlus sunna wal jama'a rayuwa akan Allah ya ce annabi ya ce a yi addini a bisa fahimtar magabata na kwarai yadda sahabbai suka gane yadda tabi'ai suka gane da tabi'i tabi'ina kuma lalle a yi kokari a samu ali itilaf lal ikhtilaf al ikhtilaf haduwa al ikhtilaf watsewa kuna ganewa tayyib gashi kari shafi na 34 manzala ce alaikum bil jama'a alaikum bil jama'a na hore ku da haduwa ku hada kai yanzu maganar hadin kanmu sai dai a baki wa'azin hadin kai kam a baki ne mun taru za mu yi ta faɗa a haɗa kai a haɗa kai amma kuma kowa in ya je sai ta tsarin dan uwansa wa iyyakum wal furqati fa inna shaytan ma al wahid kai ne sa da rabuwa shi dai na tare da guda ɗaya ne bangare ɗaya duk wanda ya ware gefe sai shi ɗaya bi wa huwa ma al isnayn abadu idan mutum biyu ne suka haɗu to ya fi nisanta da su man arada buhbuhatal janna falyalzamil jama'a duk wanda yake son aljanna to ya lazumci jama'a to wannan jama'a jama'a din shine ahlus sunna ake ce su ahlus sunna wal jama'a wanda suke kan wato taron da annabi ya faɗa wa qala sahabiyul jalil abdullah bin mas'ud al jama'atu ka san me jama'a din ma wafaqa al haqq eh al jama'atu ma wafaqa al haqq wa in kunta wahdaka duk abin da ya dace da da daidai shine jama'a din ko da ku kai kai kadai ne kuwa ma wafaqa al-haqq wa in kunta wahdak kenan kenan ba ana nufin inna ruduru taron jama'a bane a haduwa kan daidai ake nufi ko da kai kadai ne in dai kai kake kan abin da annabi ya zo da shi to kai ne fa jama'a din haka ibnu mas'ud ya faɗa to fa ahlu sunna wal jama'a a dunkule suwaye hum mutafassikuna bi sunnati nabi sallallahu alaihi wasallama masu riko da sunna annabi wa man tabi'ahu min ashabihi al-kiram والتابعين لهم ومن تبعهم واهتدى بهديهم يشري لشريع سوى سلك سبيلهم يبان يسو في الاعتقاد أتشين قدري أكيدا والقول والأمل لا زنشي دا أيكي wallazina istaqamu ala ittiba su ahli sunna sune suka tsayu akan biyayya wa hum baquna suna nan masu wanzuwa zahiruna masu rinjaye mansuruna sune ababan taimako ila yawmil qiyamati fattiba'uhum wato hadi huda bin su shine shari'a bin ahli sunna wal jamaa wa khilafuhum dalal saba musu kuma shine bata wa ahli sunna wal jamaa yatamayyazuna min ghairihim min al firaqi su ahli sunna wal jamaa sun sha bamban da wasunsu na ainihin wato ƙungiyoyi bisifatin wasu khasa'is wa mumayyizat su duk inda ahli sunna suke to suna da sifofi suna da abin da suke keɓanci kansu da shi Allah kuma ya keɓance su da shi gashi nan misalai wannan su ne sifofi da malam ya kawo mana lamba lamba wanda Allah ya sa da duk inda kaga ahli sunna to zaka yana da wannan sifar in kaga bai da shi to wallahi ba al-sunna bane koda yana ta fada a duniya shi al-sunna ne kasuwarsa kawai yake ci amma ya sauka daga kan magabata hanyar magabata na daya annahum ahlul wasat wal i'tidal bain al-ifrat wa tafrid su yan tsakiya ne ahlu al-wasat wal i'tidal yan tsaka tsaki yan adalci وكذلك جعلناكم أمة ma'ana zaka ga ba wuce gona da iri ba sakaci a cikin da'awar ba a wuce gona da iri ba tsanani sannan kuma babu sakaci ga adalci ba ifradi da tafrid wa bainal gulu wal jafa'i babu guluwi babu jafa'i sawa kana fi babil aqidati ko a babin aqida amil ahkam aw suluk duka fahum wasatun baina firaqil ummati sune yan tsakiya a cikin kungiyoyin al'umma su al-sunna kama annal ummata wasatun bainal milali kamar yadda ita al'umma a tsakiyar take tsakanin ainihin wato masu hanyoyi almilal na biyu iktisaruhum fi talaqi al-kitab wa sunna duk inda al sunna yake yana takaituwa in dai talaqi abinda ake nufi da talaqi karban sako daga alqur'ani da sunna suke duk inda al sunna yake na kwarai za ga to abin da ya fi mai da hankali ba mafarki ba ba maganan wani ba babban ganar da tafi kowace muhimmanci a wajen shine alkur'ani da sunna amma dan bid'a a shi dan bid'a yana iya ajiye magana Allah da Annabi ya dauki ta malamin sa sai ce haka shehunan mu suka koya mana mu sai in kai magana sai ce shehunan mu ba haka suka fahimci ayar ba mu in sun ce mu bar ayar ma za mu batta haka wani ya faɗa ya ce wallahi ko wuta suka kira shi wallahi zai ce saboda kawai ya san suna Allah ne to kaga wannan mahaukaci ne ai to shi yasa fa sai kun kula fa komin girman mutum jama'a ko mun matsayin mutum matukar ya kawo wani abin da baya kan alkitabu sunna to sai ai mai uzuri a ce to Allah ba da hakuri zamu bi alqur'ani da sunna to shine sai mu hada kan daidai to amma matsalar shine in muka nuna muna bin wasu sai kaga mutum yana jagora ya kawo ra'ayi amma sai a rufe ido a bi ra'ayin a kyabi da Allah ya shiga nan to shine dalilin rabuwar rai inda kowa zai fandare shi a muna kan alkitab wa sunna to shi ma ba zai kawo ra'ayin da ba na kitab wa sunna ba to shi duk ahlus sunna za ga yana iktisari ne akan karban sako alkitab wa sunna kuma duk wani littafi bai kai alkitab wa sunna ba kwarai kuwa ko me bai kai alkitab wa sunna ba kowane littafi sai dai ya zama yana goyon bayan alkitab wa sunna ko yana shirin alkitab wa sunna wal ihtimamu bihi ma suna himmantuwa da su wa taslim li nususihima suna miƙa wuya ga nasoshin su wa fahimihima ala muftada manhaji salaf da kuma fahimtar su a bisa manhaji na salaf magabata na kware na gaya muku me salaf abu na uku laysa lahum imamun mu'azzamun su fa'alu suna inda suke ba su da wani liman ba su da wani shugaba da suke girmamawa ya khuduna kalamahu kullahu wai da suke daukan zancensa duka wai wani mutum wai a ce wai in ya bude baki ya faɗa duka a karba wai da una ma khalafahu kuma su bar abin da duk ya saba wa shi wannan mutumin illa rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi malam ka ji an rufe kofa duk duniya wanda in ya faɗa za a rufe abi da daɗi ko ba daɗi ba wani bincike ba wani bari mu gani za mu yi ko ina to sai annabi amma duk wanda ba annabi ba ko abubakar ko umar ko usman ko ali to ai ba shi ne manzo ba ai kaga wannan magana tana da nauyi eh ba kowa yake iya yin ta ba wallahi to da mutane za su gane wannan shikenan me dalili wa huwa a'lamun nasi bi ahwalihi shine wato yafi kowa sanin mutane dangane da halin shi da wa qawalihi wa af'alihi lidhalika fahum ashaddu an-nasi hubban lis-sunnati ahlus sunna sufi kowa san sunna wa ahrasuhum ala ittiba'iha masu kwadai ne akan bin sunna wa aksarhum muwalatan li ahliha kuma su ne mafi yawan masu muwalati biyayya ga ma'abuta sunna abu na hudu tarkumul khusumat fi din duk inda ahlus sunna ke baya husuma da jayayya a cikin addini kawai in ya faɗa ka yadda fa ne in baka yadda ba shikenan in kaga yayi husuma to ya ga za a batar da jahilai ne sai ya zo ya jayayya ya mukabala dan yayi bayanin daidai saboda na ƙasa su gane sannan sai ya bar magana ba su husuma wa mujanabati ahliha da kuma suna nisantar mujanaba nisantar ma'abuta husuma wa tarkil jidal ba jayayya wal mira shi ma dai haka fi masailil halal wal haram wa dukhuluhum fi ad-din kullihi addini gaba ɗaya suke shigansa duka abu na biyar ta'zimuhum lis-salaf duk inda ahlus sunna yake zaga yana girmama salaf na gaya muku su a salaf sahabbai tabi'ai tabi'i tabi'in to inda ahlus sunna yake zaga yana girmama salaf da magabata duka wani ya ce ya je sallar juma'a a wani masallaci a ƙauye ne fa ya ce wallahi tun da limamin ne ya fara hudubar juma'an nan imamu malik yake ta zagi da imamu bukhari na ce masallacin abu ne ya ce ainihin ahlus sunna ce ƙarya kake wallahi ai ba yadda za a yi malamin ahlus sunna kaje yana sukan magabata duk wanda kaga yana yana kiran waɗannan magabata yana sukan su to automatically ba ahlus sunna bane da yana cikin sifar alusunna ta azimus salaf girmama magabata waɗannan suna kusa ne da shari'a suna kusa ne da addini imamu malik ya ce ban zauna a kujerar ba da fatawa a madina ba sai da cikin malamai na mutum saba'in saba'in suka yadda na cancanta an zauna imamu malik saba'in to mu malaman namu ma nawa ne yau kaka kama mu karanta wallahi wani ma za ga yana wa'azin yana zage zage yana zagin mutane in ka ritsa shi ko a mun barin ka ritsa shi ya faɗi sanannun malaman sa da wanda suke raye da suka mutu guda uku lafiyayyu ba lalle iya ma to kar a taba magabata in sun yi kuskure Allah ya yafe musu ba ce akai ba sa kuskure ma mu ce zai dauko maganganun shi yana zagi yana bata ya ce wai kudubar juma'a kuma jama'a suna ta kada kai a ƙauye ya je ya ɗebo masifa yana dasa mutane na ce karka sake zuwa ba ahlus sunna bane wannan hasa akwai masu shiga rigar ahlus sunna sai kaga suna ta faɗa da sunan a cikin ta Allah ganar da mu wa atiqadun bi anna tariqatu salafi aslam ahlus sunna suna da kudirin cewa hanyar magabata ita tafi kubuta wa wa'alam wa ahkam salaf magabata su ne suka fi ilimi su suka fi kuma wato sanin hukunce-hukuncen daidai rafuhum tawil suna jefar da tawili ga inda aya take wai mutum ya kauce ya je wani abu ahlus sunna baya wannan duk wanda kaga ga aya shi kuma ya zo na ra'ayi to ma ahlus sunna mun wasilamuhum lishara suna mika wuya ga shari'a ma takdimihim linnaqali ala al-aqli duk inda ahlus sunna yake yana gabatar da naqali shine nassi akan hankali ya fi gabatar da nassi akan hankali ma'ana in nassi yazo hankali yazo ya saba sai a ajiye hankalin a dauki nassin to hankalin ya samu matsala kenan wai wai wai abin nan ake cewa wai wai wai wai wai wai duk wasu yan bida ne suke faɗa cewa wai duk nassin da ya zo ya saba hankali a jefar da shi a'a to ai nassi bai zai tabu ba sai dai hankalin ka ya tabu ai hankalin ku ku zai iya tabu amma magana Allah da Annabi ba ta uba ai daidai take da haka ko ku ba ku gane ba to sai ku haƙura ku bi abin da Allah ya faɗa zahira amma inda za a fifita wani sunan shi hankali akan nasi to kowa zai dauko hankalin sai ce ya abin nan sannan lafiyayyen hankali da hankali da yake lafiyayye baya cin karo da nasin Allah da Annabi da hankali lafiyayye ba a cin karo da nasin Allah da annabi shi yasa ibnu taymiya ya littafi Allah ya mai rahama mai suna dar'u ta'arudul aqli wan naqli kina nan mujalladai goma sha dar'u ta'arudul aqli wan naqli mana yayi kai Allahu akbar ya zuba ilimi a littafin nan ya ta kawowa dalilai cewa hankali lafiyayye ba zai ci karo da nakali ba mun sani ko kuna ganewa to Allah ya ganar da mu abu na abu na shida rafduhum at-ta'wil wa istilamuhum lish-shara' ma'a taqdimihim lin-naql 'ala al-aql ko tasawurat al-adhani wa ikhda'u as-thani lil-awwali irin wancan ne ba sa daukan tawili suna jefar da tawili kuma sun miƙa wuya ga shari'a suna gabatar da takdimun linnaqli al-aqli tasawuratul adhan in ba gane me al-aqal ba tasawuratul adhan abinda kwakwalwa take suranta maka to ba a fifita tunanin kwakwalwa akan nafsi wa ikhda'u sani lil awwal suna mayar da na biyu dole bi na farko menene na biyu shine a hankali للأول دولي بنفسي يوا جمعهم بين النصوص في المسألة الواحدة idan ahli sunna ya zo to akan matsala ɗaya sai kawo nasoshi aya ne hadisi ne maganganun sahabbai ne ayoyin da suke magana da wannan warar da himmul mutashabi ilal muhkam sai su ɗauki duk wato nassin da yake mutashabi mai rikitarwa sai su sai su mai shi kan muhkami an gane ko fihi ayatun bayyinatun an gane ko a cikin alkur'ani akwai ayoyi bayanu wa ukharu mutashabihat famman ladina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a alfitna wa ibtigha'a ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah idan suka samu rasushi waɗannan sun gane waɗannan basu gane ba ko wannan masu rikitarwa ne waɗannan kuma suna ganin a fili suke sai su ɗebi masu rikitarwa su sa su a ciki ko kuma ba gane ba mai fassara biyu wanda zai iya ɗaukan can ya ɗauki can to sai su ɗauki muhkami wanda ya fito fili dalla dalla sai su ɗora shi dan shi alqur'ani babu cin karo annahum qudwatu salihina ai su ahlus sunna sune jagororin duk salihan bayi eh sune qudwatu salihina duk inda bayin Allah na kware shi sune magabatan su alladina yahduna ila alhaq man shirwa zuwa gaskiya wa yarshiduna ila siratal mustaqim suna nuna mutane hanya madaidaiciya madaidaiciya bisabatihim alal haqqi wa adami taqallubihim suna tabbata akan gaskiya ba sa jujjuyawa yau kaga mutum ya koma can gobe ya tsallaka can yau ya ba sa yin taqallub yana nan ahlus sunna inda yake alal kitabi was sunna duk inda zaka je shi dai ka dawo ka tarar da shi wattifaqihim ala umuri al-aqidati duk al'amari na aqida sun ittifaqi wa jam'ihim bainal ilmi wal ibadati duk inda ahlus sunna yake zaga yana hada ga ilimi ga ibada yana son karatu kuma yana ibada wa bainat tawakkuli ala Allah da kuma dogaro akan Allah wal akhdh bil asbab da kuma riko da sababi ina dogara Allah shine mai ciyarwa mai shayarwa to sai in yi al akhdh bil asbab sai in je gona sai in noma sai in tafi kasuwa sai in je sana'a kaga ba wai mutum ya zauna a gida ya ce ya dogara ga Allah ba kuma baya sana'a ba a'a dole sai ka je kai sana'a shine al akhdh bil asbab kayan da Allah yake bada aljanna to ba shi kenan kawai sai ka ce Allah baka aljanna ka kwanta gida ba a sai ka je ka kai sa'ayi man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'ayaha wa huwa mu'min me wa sa'alaha sa'aya kai aiki dan neman aljanna da ka dole sai an haka to shi ahlus sunna zaga wato ba zama yake miƙe kafa ba zaga yana da kokari ya yadda akwai Allah amma fa yana fafatawa والأرض بالأسباب وبين التوسع في الدنيا والورع فيها haka kuma tsakanin yalwatawa a duniya sannan kuma yana taka tsantsan zaga ya nema duniya abinda zai ci abinda zai sha abinda zai sana amma kuma yana tsoranta yana mai taka tsantsan ba wai kawai ya rungumi duniya shikenan baya taka tsantsan akan ta ba wa bainal khawfi wa raja da kuma tsoro da tsammani wal hubb wal bughd haka wajen so da ki wa bainar rahmati wal lin da tausayi da tausasa wa lini kenan lil mu'minina wa shiddati wal ghizzati al kafirin da shidda da tsanantawa kuma akan kafirai ruhama bainahum ashidda'u alal kufari kenan ruhama bainahum yawa wa adam ikhtilafihim ma ikhtilafi az-zamani wal makan duk inda ahlus sunna ke to zaka ga kowane zamani ya canja yana nan kowane gari ya je yana nan an gane ko abu na tara annahum la yatasammauna bi ghairi islami was sunnati wal jamaa ba su da wani suna la yatasammauna ba su da wani suna da ke kiran kansu ko a kira su in banda musulmai ko kuma musulunci ko sunna wal jamaa abu na goma hirsuhum ala nashr al aqidati sahihati suna kwadayin yada aqida ingantacciya wa dinil qawim da addini tsaye wa ta'limihim nasu wa irshadihim za ga duk inda ahlus sunna yake na koyar da mutane baya zama baya bada ilimi sam ga irshadi yasa wallahi akwai kuskure malami ahlus sunna zama baya baya ilmantarwa wallahi ba daidai bane kuskure ne to ai ba ka saba tsarin aqida dole ka koyar shi yasa duk inda ahlus sunna yake za ga akwai littafi yana koyarwa baya barin mutane su zauna haka sai da ilimi kun zo kun tambasa masallaci kun yi ba darasi shirme ne wannan al'umman baka karantar da ita ba wallahi wata rana kaga ta dauko maka fasto ma ina to shi ahlus sunna haka yake wa taqdimu an-nasiha lahum da gabatar da nasiha ga mutane wal ihtimam bi umurihim da himmatuwa da al'amuran mutane ana gaya maka ne fa dan ka ga yaya kake na sha dai annahum azamun nasi sabran ala aqwalihim su sufa kowa hakuri akan zancen su za su yi magana kuma su yi hakuri akan zancen su ta juriya ai ta bugawa wa mutaqaddatin da kudirin su ida wa da'awatum da da'awas sha biyu hirsuhum alal jama'ati wal ulfati suna da kwadayin jama'a wal ulfa da hadin kai wa da'awatuhum ilaiha da kira akan ulfa haduwar kai da jama'a wa hassun nasi alaiha da kwadaitar da mutane akan ulfa haduwar kai da jama'a wa nabzihim lil ikhtilaf wal furqati suna kore suna kin rabuwa da kuma sabani wa tazirin nasi min ha duk inda Allah sunna yake yana tsoratar da mutane kar a rabu kar a rabu sha uku anna Allah asamahum min takfiri ba'dihim ba'dan duk inda Allah sunna suke ba sa kafirta junan su da juna to kaji babbar magana sifar Allah sunna in dai dan uwansa ne bai ce kafiri bane sai dai ce wani mukhti ka dauki mutum ka tsunduma shi a jahannama saboda kun samu sabanin ra'ayi wallahi wannan ba fahimta da suna bane ya da kaula na yan bid'a ne a kula fa to thumma hum yahkumuna ala ghairihim bil ilmi wal adl suna yin hukunci da alƙalanci akan wasu su da ilimi ne da adalci sai su duba me ilimi ya ce mai adalci ibn taymiya ya rayu da mutanen da suke kafirci suke bid'a suke kaza aka ce ya baka kafirta su wuce a yace ai jahilai ne yace inni yace inni ibn taymiya ne nake aikata abinda suke aikata yanzu na kafirta amma ni na san ba su san addini ba ba su yi ilimi mai zurfi ba akwai rashin fahimta da haka nake musu uzuri sai an kula muhabbatu ba'dhum li ba'd da san juna ahlus sunna ba yan mugunta bane ba haɗu a masallacin alherin duniya do a guji juna a'a ina ina lokacin da ahlus sunna ya samu alheri to yana tuna dan uwansa kamar yadda sabbai da suke wa tarahum ba'dhum ala ba'd ga tausayin juna wa ta'awunuhum fi ma bainahum taimako wasaddi ba'dhim li naqsi ba'd kaji da Allah sashin su yana toshe tawayan dan uwansa in kaga dan uwanka tsiraicin sa sai ka toshe da abin da za a zagi dan uwanka sai ka kare shi ba wai kai ka je ka zauna da kai za a zagi dan uwanka ba a bi iya ba a bi iya kaza ba ai kaza ma yake kullun kai ta sukan mutane kai kai ta gina kanka ba ikhlasi wallahi wane bai kaza akwai mai uzuri jama'a wataƙila kwai kaza wataƙila kaza wannan shine sifar ahlus sunna na ƙwarai in dai ga tawaya na dan uwansa riga dan uwansa ta yage ta zai ƙwari ya zai dinke ta ko a da'awa ya ga dan uwansa ya kuskure ko na abu to zai ƙoƙarin ya zai toshe wannan barnar ba wai a haɗa kai da shi a yaƙe shi a zage shi ba abinda zai ke baka tsoro yau malam kai Allah dai sauyi malam dan uwanka da kana ganin dan uwanka ne wani dalili zai iya sa a je wajen waɗanda suke maƙiya gare ka a zo ana cin mutuncinka kuma yana wurin yana kuma goyon baya kuma labari izo i bayyana a ce ai haddasa wani a wurin ya iya kasa ya kasa buɗe baki ya kare kai taimake ka ko uzuri ma ya baka ko ya ce jama'a duba alherin wani ko da ya yi kuskure a duba alherinsa to shi sa duk da'awa duk wani mai da'awa da zai zo yana zagin mutane kula da wannan fa duk wani mai da'awa da zai zo aikin sa ya zagi mutane a ɓoye ba wai ma fa a fili ba a ɓoye to ba da'awar ahlus sunna bane mu ko yau da'awar mu abinda ake ta gani burgewa shine wani yayi ka zo ka yaga shi a ɗauka a social media a yada ka ai wani ya yaga wani ai ya ci mutunci har da kiran suna har da kiran suna har da kiran suna to idan ya tuba fa bayan ka yada kuma duniya ta yada to sai zo ya tuba kuma kai kuma bayan shekara talatin aka yi ta yada wani abu to kai kuma ya za ka yi da wannan abin idan ya zo bayan ya mutu 'ya'yansa suka gani fa da jikokinsa ka sabbaba gaba za ce yanzu wani ashe makina ne makiyin ubanmu ne dama ya yi fada da ubanmu dama ya yi fada da kazan ɗinmu musamman malam a cikin da'awa duk wani wanda yake mai da'awa ne malami ne mai karantarwa yana da alfarma malam ai yana iya dan kokarin sa inda yake da haka dan yayi kuskure bai kamata a zo ana zagin sa ana bata shi ba ai mai uzuri kuma akwai wani abin da a gida ake yin sa akwai abin da zaka buga mota ka je kai mutum da shi amma so kake kawai ka gane wane ya kuskure ka zo ka yada shi mutane a ta sharing ana cewa ai wane jarumi ne ai wani ya ci mutunci wani ai ya gama da wani ai wani baya kyalewa to shi fa kuma abin tausayi wani lokacin zaka zo kai kana kokarin zagin wani a wajen kokarin zagin sa abin da zaka karanta ka karanta shi a kuskure kuma ka ja hadisin ka fassara shi ba daidai ba ka karanta ayar kuma ba daidai ba a daina yi jama'a kun ga duk da za mu gane wannan da mun samu haduwar ai waɗannan su ne suke kawo rabuwar ai ina tare da kai muna da awa sai na ji ka je ka ya gani in ba na yi da gaske ba ni ma shi dan sai ce karama wallahi sai shi dan ce karama kawai ka je ka rutsa shi kai ma wata rana ka abin nan ga yanda aka mai da dalibai sun zama nakalatu sharri dalibai masu daukan sharri wanda ake nufi mutum ya ta daukan sharri yana yana yadawa ya dauki maganan wannan ya kai wajen wannan ya hada wannan malami da wannan malami wallahi ba daidai ba ne za na'am sosai matsalan da ake samu su waɗanda suke dutsula kansu da sunan sunna na'am shi yawan mutum yana shi ne damuwar ai shi saka nake ta bayani ai matsalar a cikin gida take to kuma malam kai wani abu guda ka san rashin karatu ba karamin illa bane wallahi yanzu wani baya mu'amala da waɗannan abubuwan bai san su ba amma ya riga ya yi girma ya hau ya yi nisa warai kuwa to ai aqida yanzu wannan ai kaga aqida fa aka ce aqidatu ba a karanta aqidar ai ba a karanta aqida wani abin ne ya dauka kawai aqida ba dai baka shirka ba shikenan baka bid'a ba shikenan ba haka bane kadai to amfanin da yin ilimin da ya da shi a majalisan mu mai ta karanta yanzu irin wannan littafin mutum ya sa shi a majalisan sa yana yana maimaitawa in ya zo hudu ba juma'a yana dan fitowa ya ce wannan sune sifofin ahlus sunna mabiya suna ji to za su rinka gane to a sha abin da su suke ba daidai bane to baka kira sunan kowa ba kawai kai bayani kai ka gama ka ce a littafi ka za an faɗa ga abin da ibn mas'ud ya ce ka buga huduba da ɗan jimlolin ka kaɗan ka saki wata rana a darasi ko nasiha ai ko an gayyace ka wa'azi an yi taro ka zubo bayani ka ce ga abin da magabata suka ce a kan sunna to wannan zai taimaka to amma matsalar mu shine menene ake so zan yi mun gane matsalar me ake so abinda suke so shi za ka yi kai ma tun da mabiyi ne baka isa ka saba musu ba a ce wani fa yana kama wasu maganganu da bamu gane su mu fa ba akan wani abubuwan muke ba na'am eh naji naji Allah ne musta'an Allah dai mana afuwa dan Allah mu yi kokari mu gyara ni abin da ya dame ni ko mu ya mu din nan muka yi alkawari za mu gyara tafiyar mu wallahi za a samu nasara ko na'am za a gyara zuwa za a kuma yin shi
to tsaron bai zai dame mu ba a abin saboda kar ya jiƙe shi to ai ba dauka yanzu a kunna injin ba da mu to sai a kunna a kunna to Allah sa kuna ganewa wa bil jumlati a malan yake cewa muhabbatu ba'dhum li ba'dhin wa tarahum ba'dhum ala ba'd wa ta'awunu wa ta'awunuhum fima bainahum wa sadd ba'dhum li nafsi ba'd wa la yuwaluna wa la yu'aduna illa ala ad-din in kaga sun yi muwalaci soyayya da kauna da miƙa wuya to akan addini ne idan sun yi mu'adaci gaba da kiyayya to shi ma akan addini ne ina fata na fahimta don sake ɗin ina yake sai ka kunna sai ka jona ko a'a ba shigo na wannan ka jona ne idan ka ga alu suna ya gaba da kai to akan addini ne Allah ne shi ya gaba da kai in ya nuna maka soyayya da ƙauna to shi ma akan addini ne Allah sa kuna gane a dunkule wa bil jumla fahum ahsanun nasi akhlaqan suka fi kowa kyakkyawan hali wa harasum ala zakati anfusihim bi ta'atillah suka fi kowa kwadayin tsarkake kawukan su ta hanyar bin Allah ahlus sunna yana kokarin tsarkake ransa ta hanyar ibada jama'a kun ga ibadan nan yawan sallah karatun alqur'ani qiyamul laili duk waɗannan abin da kuke gani shine abin da ke kara mutum istiqama da tsayuwa akan daidai amma mutum ya ta da'awar shi sunna shi sunna ne kuma abin mamaki malam baya da ibada baya nafila ba za ga yana wuridin karatun qur'ani baya zama a masallacin sai na istighfari ba ba ba ibada ba za a je ko ina ba wallahi albarka ma ba za ka yi ba a to ai Allah ya ga shi kai baka bauta mai sai wa'azi kai baka yi kace su ta karanta qur'ani kuma kai baka karantawa kace su rinka zikiri kuma kai baka yin zikirin safe da yamma to kai yanzu kai ka bi Allah to da yawa a cikin masu da'awa akwai wannan ku ce ku tawazi akan sallar dare qiyamul layli ai ce ku kuma ku kwana kuna bacci a bayan matan ku me aka yi matar ka ta gane ƙarya kake yi wallahi wata mata malam ta gaya mun tace malam miji na ka yi hakuri malami ne ba cin fuska zan maka ba tace malam in dai malamai haka suke to fa akwai matsala wallahi haka tace mu tana gaya mun tana cewa kai hakuri ba cin fuska bane sai wallahi malam malami na yana cikin shahararru a Najeriya mijina ana girmama shi malam iya mun bari shi ake so yawo ta ce amma wallahi malam da ƙyar nake tashin sa asuba sau da yawa baya yi ta ce kuma kiyamun laili wallahi baya yi dan azumin nafilan da ke fita wallahi ba zai ba ta ce kuma kallo ya zauna a ɗakin su ita kallo amma fa gobe zai je hawan mumbari ya ce haram ta ce duk fimata yana gani ta ce na kasa gane na kasa gane wannan mutumin to daman su malaman su haka suke na ce gaskiya ba haka suke ba na ce wala ba haka suke ba ke dai Allah ya jarabe ki da naki ki je ki ta naki wa'azin ta ce mamakin da suke kuma yadda mutane suke bin sa suke son sa na ce lokaci ne ranar da asirin ya tonu kuma zai zuba ne har ƙarshe kuma ya karka yadda malam la tanha an khuluqin wa ta'tiya mislahu arun alayka idza fa'alta azimu kana mutane wani abu kuma kai kana yi kai zaka iya kar ku ci haram kuma da kai ake cin haram a ce yanzu malami mai da'awa mai hawa mun bari mai wanda yake karantar da mutane duk juma'a al'umma suna taruwa wai a gidanka wai wai kana da kana kana kallon fimafimai duk kasassukan wasan kwaikwayon da ake a gabanka tashoshin nan da ake bayyana tsiraici duk a gabanka ake yi kuma ka rataya a baya ka daura rawani ka zo ka ci a ji tsoron Allah baka tsoron Allah to wallahi kun ga waɗannan abubuwan ba su da kyau fa ba su da kyau ga rashin gaskiya ga cin amana wata kuma ita kuma sai mu ce ba mijinta malami ne ta ce amma malam wallahi baya ba da hakkin aure ta ce zalunci duk inda ka zo gidansa ka tarar da zaluntar mace to kai fatiya kai kwana ta ce amma wallahi in ya rike lasfika ya rinka bayani akan yi wa mata adalci kar a yi zalunci kar ta ce wallahi malam za ka ɗauka wato ƙanin mala'ika jibrilu ne ta ce amma ni ka gani matarsa ce ni wallahi ko wani rabon kwana ko na sai ya ce in ya rinka zagin ki kamar ya zage ke zagi iyayenki ashar ta ce har ashar yana yi rashin adalci malam to wannan ma wani babi ne da haka ahlus sunna suna yawaita ibada don su tsarkake ransu kana so kai tsarki a wajen Allah yawaita sallah yawaita zikiri azumin nan na lafila karatun alkur'ani karatun littafai na ilimi na salaf kana bincika kana gaya suke rayuwa don ka samu zakatun nafs kenan Allah sa kuna ganewa um, ya ce ina ina ne na yi wa biljumla ko wa safwatul qawl zakata anfusihim wa ausahum ufuqan ga fadin tunani shine ausahum ufuqan hangen nesa kenan wa abaduhum nazaran ga nisan gani wa arhamuhum bil khilafi sadran idan an yi sabani duk inda ahlus sunna yake kirjinsa a buɗe yake yana da tausayi ko da kun yi sabani to za ka gaina maka adalci shi ahlu sunna wato saɓanin da kuka yi da shi baya sa ya toshe gaskiyarka zai ce wani muna da saɓani da shi a ra'ayi amma abin da ya faɗa daidai ne a nan gurin ina tare da shi wani ba ma da shiri da shi akan ƙaziya kaza amma nan bai shafi wannan ba wani aka kawo harka ta arziki ta kuɗi maƙudan kuɗi turawa suka kawo na harkar kasuwa ne sai ce ni bana wannan harkar ni bana wannan harkar amma akwai wani ya ƙware ya iya ya fi ni sanin wannan harkar amma bana shiri da shi amma na tabbatar ya fi ni cancanta akan wannan abu ku je ku same shi aka je aka kai masa aka kuma gaya ma aka ce gafa abinda abokinka ya faɗa ya ce ba kwa shiri da shi akan kaza amma wannan harkar kafin shi ilimi kuma kafin cancanta kuma harka ce ta miliyoyin kuɗi malam wallahi malam wannan dalilin ya sa suka shirya sai da wancan din ya dawo ya ce mu daidaita kawai ya ka gani ba aya ba hadisi mu'amala mu'amala to da za mu rinka haƙuri waɗannan abubuwan wallahi za su haɗa kawukan mu sosai wa alamun bi adabi wa usuli su suka fi kowa sanin ladabin saɓani da kuma uslubinsa asalinsa wa safwatul qawli a taƙaice dai safwat zaɓaɓɓen zance fi mafhumi ahli sunnati wal jama'a shine أنها الفرقة التي وعدها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنجاة من بين الفرق ita ce jama'ar da Allah annabi ya mata alkawari cewa ita mai tsira ne a tsakanin dukan ƙungiyoyi wa madaru hadal wasfu makewayar wannan sifa alatti ba'i sunnati to yana kan bin sunna ne fa duk wanda kaga annabi ya ce zai rabauta to yana bin annabin ne fa amma mana ahlus sunna yazo yana yaɗa sunna yazo ya wa'azi ya ce ahlus sunna ne amma kaga yana faɗa da sunna wallahi tallahi yanzu kamar saka wando duk ahli sunan duniya ya riga san manzon Allah wandon sa baya takewa amma Saudiya sai ga malami ahli sunna yana sukan masu dangala wando abun mamaki kamar shi wace irin sunna yake abinda annabi yayi alkawari annabi ya faɗa cewa duk wanda yake sawa yana takewa wuta zai shiga fa amma saboda ya samu saɓani ya samu saɓani da kai zai zo yi kata-kata da wannan sunnan saboda shi baya yi ba abin da ya dame shi subhanallah Allah ya mana afuwa to ba shi kaɗai ba hatta gemun nan da kake gani mutum zai iya zuwa rike laspika yana cewa shi ahlus sunna ne amma yana yakar gemu wataƙila ko dan shi baya so ko kuma wani wanda yake saɓani da shi yana tsayarwa sai mu manta da nasoshi mu manta da me annabi ya karantar mu dori akan ra'ayi wannan misali ne kaɗan ne muku ɗan gajere ba mai yawa ba duk inda ahlus sunna yake baya yaƙar sunna saboda saɓanin ra'ayi da shi da abokin shi a'a in ba za ka yi ba sai ki shiru kawai Allah sa kuna ganewa wa muwafaqatu ma jaa biha min al-i'tiqadi muwafaqa da abin da yazo sunna tazo da shi na kuduri aqida wal ibada da ibada wal hadi da da shari'a da suluki wal wal akhlaqi da dabi'u wa mulazamati al jama'ati al muslimina da lazumtan musulmi wa bi hada la yakhruj ta'rifu ahli sunnati wal jama'a an ta'rifi salaf shikenan daga nan da ta'rifin ahli sunna da salaf duk abu ɗaya ne iri ɗaya ne ko ka ce ahlus sunna ko ka ce salaf to yanzu kaga za ga mutum yana da awar shi ahlus sunna ne sai ce mu ba ruwanmu da salafa wannan sai ga mutum yana faɗa haka kaga ba yi ilimi ba da yayi karatu ya to ai da salaf da ahlus sunna duk ɗaya ne mu fa wannan salafiyya salafiyya nan mu ba ruwanmu da ita to ai kuma sai ce shi ahlus sunna ne kamar yadda wani yazo yana bayani wani ni kaga ba ruwana da wani abun nan wai wannan wai ahlus sunna wannan wane ne ni ba ruwana ni musulmi ne kawai a to ai musulmi na asali musulmi mai bin annabi ai shine ahlus sunna ai wato akwai jahilci a cikin al'ummar mu akwai jahilci a cikin al'ummar Allah ya ba mu ikon gyarawa amma yace yace wa qad arafna anna salafa humul aminuna bil kitabi wal mutamassikuna bis sunnah ai mun karanta da ku salaf sune masu aiki da alqur'ani da riko da sunna idan fasalafuhum ahlus sunnati alladhina anahum annabi sallallahu alaihi wasallam salaf sune ahlus sunna wanda annabi ke nufi shine ana wa ahlus sunnati hum salafus salih wa man sara ala nahjihim sune salafu salih da wanda ya bi hanyar su gaba daya wa hadha huwa al ma'ana al akhassu li ahli sunnati wal jamaa wannan ita ce kebantacciyar ma'ana ta ahli sunna wal jamaa fa yakhruju min hadha al ma'ana kull tawa'if al mubtadi'ati wa ahli al ahwa duk wasu kungiyoyi na yan bid'a da san zuciya sun fita daga cikin wannan ta'arifin ba su bane kenan ba su bane kamar irin me ga yan bid'a al-khawarij khawarija jahmiya al-qadariyya al-mu'tazila al-murji'a ar-rafida yan shi'a kenan wa ghairin min ahli al-bid'i da sauransu wanda ba ambato ba cikin yan bid'a suna nan mimman salaku maslakahum daga cikin wanda suka bi hanyar su fa sunnatu huna tuqabilu al-bid'a ashe sunna anan kishiyar bid'a kenan shine tuqabilu bid'a wal jama'a tuqabilu al-furqa jama'a kuma sune suke sabanin wanda suke kishiyantan wato rabuwa وهو المقصود في الاحاديث التي وردت shine abin da ake nufi a cikin hadisan da suka zo fi luzumil jama'ati wan nahyi anil tafarruqi fa hadha alladhi qasadahu tarjumanul qur'an wannan shine abin da ibnu abbas yake nufi shine tarjumanul qur'an mai fassara qur'ani kenan wannan babban sunan ibnu abbas kenan tarjumanul qur'an abdullah ibn abbas dan baya shi a cikin sahabbai fi tafsiri qawlihi ta'ala يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ranar da wasu fuskoki za su yi fari a kiyama wasu fuskoki za su yi baki a kiyama da ya zo fassara sai ce tabiyaddu wujuhu ahli sunnati wal jama'a kalli ibn abbas fa yace ranar kiyama fuskokin ahli sunna wal jama'a ne zai fari to wai sai wani ya zo ya ce maka shi ba ahli sunna bane kaga ka ce kai ba musulmi bane ke kawai ka ce kai dan bid'a ne wa taswaddu wujuhu ahli bid'ah wal bid'ati wal furqati fuskokin yan bid'a da rarrabuwar kai kuma zai bagi kirin injiwa ibnu abbas haka ibnu kasir ka tafsirin sa a cikin tafsirin surah al-imran to walabdu salafus salih kenan kaga ibnu abbas Allahu akbar kenan kaga Ibn Abbas ne ma yace ahlus sunna wal jamaa su malamai sun dauko sunan ne suna faɗa saboda sahabi ya faɗa su suke fassara Qur'ani a gaban su annabi ya faɗa to yau ka ji gashi Abdullahi bin Abbas yana faɗa akwai wani abin da kake shakka babu labdu salafu salih abin da ake nufi yuradifu musala ahli sunnati wal jama'a kama yutlaqu alaihim aidan ahli al-asr da as-salafu salih magabata na kware da ahli sunna wal jama'a duk abu ɗaya ne da ahli al-asr da ahli al-hadith da at-ta'ifatul mansura da al-firqatul najiya da ahlul ittiba'i wal ghuraba duka wa hadhihi al asma wal itlaqat duk waɗannan sunan nake da itlaqat abinda ake itlaqi ake sakin sa mustafidatun ma'ana mashhuratun sun yadu an ulama'i salaf daga malamai magabata sai dai mutum bai karanta ba khasa'is aqidat ahli sunnati wal jama'a to sai ita aqidar ahlus sunna din wal jamaa abinda take banta da shi aqidar ahlus sunna wal jamaa ya ake bambance aqidar ahlus sunna wal jamaa da aqidar yan bid'a limadha aqidatu salaf salih aula bil ittiba me yasa aqidar salaf ita tafi cancanta abi al aqidatu sahiha hiya asasu hada din wa kullu ma yubna ala ghairi hada al asas فمآله إلى الحدم والانهيار أكيد أهل السنة إن قنتتشيا شيني توشن وانا الدين kuma duk abin da aka gina shi ba akan wannan foundation ba to ma'al ƙarshensa makomarsa rushewa ne da rugurgujewa wa min hada na rahti mama nabi sallallahu alaihi wasallam bi irsa'i hadhihi al-aqida daga nan ne zamu ga himmantuwar manzon Allah da kafa shine irsa'i kafa wannan aqida din wa tasfiha shi ma haka kafa ta fi qulubi ashabihi tilata umrihi iya tsawon rayuwarsa tila daga tul وذلك من أجل بناء الرجال dan ya gina mazaje ala ka'idatin salba a bisa ka'ida mai ƙarfi shine salba wa asasin matin da kuma foundation mai ƙarfi shine matin وظل القرآن في مكة يتنزل ثلاثة عشر عاما قرآني يا كسن ينا سوكا شكرا قوم شاء مكة يتحدث عن قضية واحدة لا تتغير shekara sha uku malam qur'ani ya ta sauka a makka yana magana akan kes daya qadiya dai bai canja ba shekara sha uku menene wannan abu shekara sha uku da annabi ya yi a makka ana saukan wahiya qadiyatu al-aqida wa tauhidillahi wal ubudiyyati la aqida gaba ɗaya duk a shekara sha uku da aka yi a makka annabi ya rayu gaba ɗaya akan aqida ne duk ayoyin nan akan aqida ne amma yau an waye gari mutum yana da awar sunnan bai ma san aqidar ba bai santa ba ka ritsa mutum ma ka ce da shi littafin aƙida nawa ya sani nawa ya karantar ma bai sani ba wa min ajliha saboda ita wali ihtimamiha da himma wali ahammiyatiha da muhimmancinta kana nabi sallallahu alaihi wasallam fi makkah la yad'u illa ilaiha gaba ɗaya rayuwar manzon Allah a makka baya kira sai zuwa gare ta wa yurabbi ashabahu alaiha kuma ya gina sabansa akai لأن الغاية العظمى من خلق الجن والإنس babbar manufa na halittar mutane da aljanu wamin ita ce idan an na kenan zai zama ma'ana abin da ake nufi ita ce iyaka na halittar dan adam saboda wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun wa min irsa'il rusul da shine Allah ya turo manzanni wa inzalil kutub ya sauka da tafai wa hiya hiya tauhidullahi fil ibada kare ta Allah cikin bauta Allah ya ce ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa tauhidul ibadati to menene tauhidul ibada huwa awwalu da'awatin da'awatir rusul jami'an farkon da'awar manzanni gaba ɗaya shine tauhidul ibada wal ghayatu min ba'th bi'satihim shine matukar kaiwa gaya karshe na turo su manzanni wa huwa awwalu ma yajibu ala du'atil islami ad-da'watu ilayha kuma duk masu da'awar musulunci abin da ya zama wajibi su fara yi shine da'awa akan tauhidi Allah ya ce wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wajtanibu at-taghut ani budullaha wajtanibu at-taghut mun turo a cikin kowace al'umma manzo yana cewa abauta Allah a nisanci dagutu tauhidi kenan wa tarji'u ahmiyatu dirasati aqidati salafus salih muhimmancin a karanta aqidar salafus salih yana koma ila ahmiyati tabyin al-aqidati safiya wajen muhimmancin bayanin aqida wato tatacciya ingantacciya safi kibiya abin da yake tatacci wa daruratul amali aljad fi sabilil audati bil muslimina ilaiha kuma dole ne shine larura ayi aiki na gaske al'amalul jihad malamai ku aiki na gaske wajen dawo da mutane kan aqida wa takhlisihim min dalalatil firaqi a khallasa su a kubutar da su daga batan kungiyoyi دلالات الفرق واختلاف الجماعات وتفرقهم لسابان جماعة دكمر الربوانس فالعقيدة على منهج السلف الصالح عقيدة تمسلم تنا كم منهج مغبا تنقرين yace laha mumayyizat wa khasa'is farida tana da abin da take banci kanta wato wato in an ce farid abin da yake shi kadai tubayyinu qimatuha wanda yake bayanin kimar wa daruratu tamassuki biha kuma yana bayanin dole a riko wal amal bi akamiha ay aiki da hukunce hukuncen wa min ahammi hadhihi al mumayyizat cikin miza miza na wannan aqida ga sunan awwalan awwalan innaha as-sabilu al-wahid lil khalas min at-tafarruq wa at-tahazzubi muhimmancin aqida ahlus sunna ita ce hanya kwaya daya da al'umma za su kubuta daga rarrabuwa da watsewa ana so a hada kai to a dawo kan aqida ahlus sunna jama'a in kaga ana rabe to wallahi akramaka Allah wallahi ba a dawo kan aqida sunna bane wa tauhidi sufufil muslimina da kadaita ammatan sahun musulmai wal ulama'i wa du'a khassa da kuma malamai da masu da'awa ake banci lianna wahyu lahi wahayi ne wahyu nabi sallallahu alaihi wasallama wa ma kana alaihi ar-ra'il al-awwal shine abinda jama'ar farko suke kai min sahabatil kiram wa ayyu tajammu'in ala ghairiha duk wata haduwa da aka yi ta ba a kan hanyar sunna ba ba a kan hanyar aqidar salafus salih ba ala ghairiha masiruhu ma nushahiduhu al-yawma min halin musulmi to mako masa dai shine abin da muke gani yau na halin musulmi ba gashi ba me halin musulmi at-tafarruq wa tanazu wal ikhfaq rushewa ikhfaq a dauko abu ya rushe yanzu kan ma hade yake to ba mu rike aqida al-sunna da gaske bane kullun rabuwa ake ta kullum kullum watsewa ake ta abun ba daɗi wallahi kuma ga Allah ce man shaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabili al-mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira wanda ya ja da Allah ko ya ja da manzon Allah kai bayan shirya ta bayyana gare shi ya bi hanyar wanda ba mumine ba mana ya watsar da hanyar salaf za mu jibintan masa abin da ya jibantar wa kansa shine nuwallihi ma tawalla abu na biyu wa nusli jahannama sai mun sa shi a jahannama kaga wanda bai bi hanyar salaf ba wuta zai tafi jama'a dai kun ji saniyan innaha tuwahhidu wa tuqawwi sufufal muslimin aqidar ahlus sunna wal jama'a ita ce take kadaita sahun musulmi a wuri guda wallahi ni wannan maganganun suna bani tsoro kwarai da gaske wani lokacin sai ga to anya ko muna kan daidai wannan tafiyar da muke malam rabuwar fa ta wuce duk yanda kake tsammani komi muna iya rabuwa yanzu babu masifa akram kallahu masifa ka san masifa ba masifar da ta wuce a ce siyasa ta zo ta raba malamai masu da'awa jam'iyyar siyasa waɗannan 'yan siyasan da ba su da garanti yau fa yana wannan jam'iyyar gobe zai iya tsallan baɗake koma waccan ya zo ka bi shi saboda bin sa kai fada da dan uwanka ra'ayi ce siyasa wani a gidansa ya ci miyar kubewa wani miyar kuka wani ya ci tuwon biski wani ya ci na fulawa wani ya dan wake wani kuma shinkafa da wake zai me yasa ba ku faɗa dan kun samu bambancin abinci a gidanku haka siyasar nan abu ne na duniya sai wani ya ga wancan zai bi ka je kai siyasar ka kar ka sa ta a cikin addini abin da nake nufi kar ka lazimta wa mabiyanka sai sun bi ra'ayinka tunda ba qur'ani bane ka kawo in qur'ani ne ka ce su bi in hadisi ne ka ce su bi to wai sai mutum wai ya rike wai ga ni ina tare da wani wai duk wanda baya bin wani shi kuma ina fada da shi ta wannan dalilin aka yi ta raba masallatai aka yi ta raba mabiya ko ba wani abu ne abin duniya ne wani ya dauki kaza ya bani wani ya bai bani ba da haka muna yin wani ba ma yin wani yanzu malami mai addini zai zo ya ce muna wani ba ma wani ba ruwanmu da su wani kai da sakonka amma ne na kowa ne in ka zo wa'azi fa wa'azinka na kowa ne keɓantaccen ra'ayinka na siyasa sai ka bashi a zuciyarka amma magana ka ƙi magana da wani kai fada da wani harkar tura a ci mutuncin wani da sunan addini wallahi wannan son zuciya ne to ku rubuta ku ajiye daga cikin masifar da ta jarabe mu mu a ƙasar nan ɗan siyasa sun shiga cikin musulmana kata-kata da aka muka waye gari ba mu da kima a idansu saboda sun san fada muke akan duniya sun san kowa sun san farashin kowa Allah sun san wane kaza za a siye shi wane in ka masa kaza kuma ala hisabi din abin tausayi bai ba dole sai mun gyara da'awar eh akan mabiya majagoro mana mabiyan suna ganin malaman kamar ganga ba rufi kaga ilimi ya tozarta to kakan wannan ilimin mana bakar zai hana a yi aiki da addinin nan gaba wani fa cewa ya malam wani fa abinda zai gaya min na yadda kawai in yace Allah ɗaya ne amma duk wani sharhin bayani da zai ba wannan ba ya tafi da kayansa ban yadda da shi ba to illar ka shiga cikin wannan abun ka dulmuya za ka haramta wa mabiya su fahimci saƙonka nan da shekara talatin masu zuwa yi to kaga an waye gari su yan siyasan ba sa ganin kimin malaman mabiya ma ba sa ganin kimin malaman shikenan su ba su da daraja sai ga ana jin su a ƙasa ai wallahi wanda ya fi kowa cancanta shine wanda zai taka tsantsan akan wannan al'amari ya kare mutuncinsa mutum ya dauki wani abu ya baka Allah saka da kai yalla bai na gode in ka zo wa'azi ka tafi feti kawai kamar baka san shi ba barai a to ai ba aikin ka nake yi ba abinda ka bani kuma ba roƙonka ne ba kai kai rama ka bani kana kan daidai muna tare baka kan daidai zan yi bayanin gaskiya kawai ba kiran suna ba komai kawai in ka ce ba za ta samun gobe ba ina da Allah nawa ne wanda ba a ba su kuma suna rayuwa akwai wanda aka taba mai maganin talauci akwai shi babu zo mu ta wulakanta akan abin duniya mala sai an gyara Allah ya samu dace آمين نعم wannan ba daidai bane ba daidai bane yana yaban kansa ne tazkiyatun nafs ne kuma wannan ne wannan abin da aka bashi ya karba wani abun kuma zai iya ya karba kar Allah ya jarrabe ka mana kana da ra'ayi karbi baka da ra'ayi kai godiya shikenan amma ai yanzu za ka yi wannan bayanin dan mutane su ji cewa kai kaza ne to sai kuma Allah ya jarabe ka wataran kuma ka ma karba su dauke wutanka kuma karka zagi wanda ya karba kai ba za ka karba ba ba ka da bukata imanin ka watakila yana da karfi kai akwai abin da ka hango to wancan kuma watakila yana da bukata sai ya karba sukan da za ka yi masa idan ya canja da awarsa ya juya saboda abin da aka ba sai ka soke shi da uslubi mai kyau yanzu wanda ya karba din in ya ji kana fada kana zagi baka taba ba gaba da shi ba shi wanda ya baka yi karban kuna ka kara wa kanka abokin gaba sannan kuma yan uwanka da suka je suka karba kuma yaya su kuma za su ji cewa ka nuna kai na daban ne tunda abu ne na Allah kai shikenan ka je ka ka nemi Allah ya da kare ka shikenan ko a cikin malamai ai ba duka bane in an ba su sako wannan ba sa karba yanzu ko Imam Ahmad Imam Ahmad Ibn Hanbal Imam Ali sunan jama'a ko taro aka je gidan sarki ko ruwan sha da aka kawo na gidan sarki shi baya sha Imam Ahmad ba amma wasu ba shi ba cikin malamai kuma suna karba ra'ayinsa ne fahimta sarkin zamaninsa a lokacin ya sa ana mai abincin da ya fi na kowa abincin gidan sarki wanda sarki yake ci sarkin ya ce a rinka dafa shi da duk kayan alatu da na arziki a rinka kaiwa gidan imamu ahmad kullum kaɓakin abinci wata rana ya zo wucewa a gidansa ya ga wannan abinci ya ce kai yake tambayan ɗansa su salihu ya ce kai wannan fa daga ina ya ce ai sarki ya kawo a baka ya ce kumayar kumayar ku ce masa ahmad bai da bukatar wani abincin mai ruwaya yake cewa na rantsi da allah gidan ba abincin da za a ci ya ce ku gaya masa imamu ahmad bai da bukatar wani abincin ya ce kan na sake gani da ya tafi yaran gidan suka ce mukan muna bukata suka cinye kuma yayansa ne ai saboda halal ne ai tunda an bashi an kawo to shi a karan kansa bai da bukata washe gari idan ya dawo sai gani ce ba na ce a daina karban abincin nan ba su kuma su ce wallahi muna da bukata muna cikin yunwa muna bukata daga nan a riwaya aka ce in yazo ko kallon wurin baya yi kar ma ya dame shi a gidan shi imamu ahmad na eh to shi yasa zai iya yiwa za ga ko ibada ne malam wani zai iya kwana yana sallah wani kuma in yarbin dare sai kwanta shikenan yanzu wanda ya kwana yana sallah sai zagi wancan o'o rayuwar tsari ne an gane yanzu wani a gidansa kwata-kwata baya kwanci akan katifarsa ga gadan matar ta kawo amma wala bai kwanciya akan wannan yake kwanciya a ƙasa shi haka ya zaɓa haka ya zaɓar kansa ra'ayinsa halal ne kuma yi haka to daidai ne zai zagi wanda yake kwanci akan katifa to ku gane haka abu ne yanzu cikin malamai akwai wanda zai ɗinka rigarsa mai kyau ya saka ya kwalliya ya ado yana kan imaninsa za'awarsa wani kuma baya yin wannan shi kawai kaya takaitattun kaya yake sawa ko kayan da ba su tsada ba ka taba ganin kaya mai tsada a jikinsa ba abin da ya zaɓa kenan to sai je zagi wancan cewa yana sa riga tunda ba haram yayi ba ra'ayinsa ne shi ba zai sa ba ko a cikin sabbai wani rigarsa ɗaya wani kuma yana da guda uku shikenan ba sani ku kuna ganewa to fiqihun rayuwa fahimtar irin waɗannan abubuwan yana da muhimmanci kwarai kar mu zo muna faɗa da junanmu akan wani abu yanzu wani a cikin ku za ga ya tsankira gida amma malami ne amma mai da'awa ne mai tsoron Allah ne mai ilimi ne wani kuma bai dai kashe kuɗinsa akan gina duniya ba shi yana ganin gina duniya ba zai taɓa yi ba kawai ya haƙura da dan abin da ke ci to sai je zagi wancan da ya kyankyar gida yana kwanciya a ciki ya ce wa yana son duniya ta yi Allah ce wa latansa nasibaka ina duniya amma shi ma kuma wanda ya yi wannan din zai zagi mai taɗaicewa ba saboda an ce ko mutum ya taka tsantsan da duniya shi kuma abin da ya fahimta ke Allah ya sa kuna ganewa Um, malam yake cewa um, wutar yawa shikenan uh, wa tasimu bi abdullahi saniyan ko إنها توهد وتقوي صفوف المسلمين وتجمع كلمتهم على الحق وفي الحق لأنها استجابة لقوله صلى الله عليه وسلم آه، لقول الله تبارك وتعالى أمس كرا الله نيدي يتشي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولذا فإن من من أهم أسباب الاختلاف المسلمين babban sababin sabanin musulmi ikhtilafu manahijihim wa ta'addudi masadiri at-talaqqi indahum manhaji in sha bamban sannan masdarut talaqqi wato inda ake ɗauko saƙo ake karɓan saƙo in aka samu saɓani to shikenan fatu da masdaruhum fil aqidati wat talaqqi sababun muhimmun li tauhidil fa tauhidu kenan masdaruhum fil aqidati wat talaqqi sababun muhimmun li tauhidi al ummati in aka samu saɓanin hanyar da za a karɓo saƙo to dole mutane za su rabu to su ahlus sunna sai suka dunkule kowa da kowa cikin kitabu sunna yake karban sako shikenan wannan tauhid masdaru talaqqi hanyar karban sakon da ya zama shi kadai ne ya zama dalilin haduwar kan al'umma din kama ta haƙaƙa fi sadri hal awwal kama yadda ya faru a al'umman farko salisan inna turbitu al-muslimina mubasharatan billahi ta'ala aqida tana hada musulmi da Allah take directly wa rasulihi da manzansa wa bihubbihuma wa ta'a wa bihubbihuma wa ta'zimihima da san Allah da girmama su da manzan Allah wa adamu taqaddumi bayna yaday Allah wa rasulihi da rashin wucewa gaban Allah da manzan Allah zalika li anna aqidatu salaf manba'uha qala Allah wa qala rasuluhu saboda aqidar salaf mabubbugarta Allah yace annabi yace ne shikenan ba'idan an ta'ubil hawa wa shubhati a nisanci wasa na san zuciya da shubha wa khaliyatun wato min ta'asiri ko ta'assuri bil mu'assirati al ajnabiyyati wato da kuma nisantar wato ta kubuta khaliya ta kubuta daga tasirantuwa daga abubuwan da suke tasiri na gefe al'ajnabiya irin falsafa da mandiki da aqlaniya falaisat hiya illa alkitabu was sunna ba kawai bane illa alkitabu was sunna kawai shine abu riko rabian inna sahalatun muyassaratun wadiha aqidar ahlus sunna da sauki take kuma a fili take la labsa fiha wala gumuda babu rikitarwa babu duhu babu ainihin wato wani abu wanda yake gamit wanda yake a dunkule ba za a gane shi ba ba'idatun an ta'aqidi babu daddaurewa shine ta'aqid yawa wa tahrifin nusus ko canja nassi da juyar shi mutaqaduha murtahul bali kudran akwai hutun zuciya kwarai mutma'innun nafsi rai zai samu natsuwa ba'idun an shukuki wal awhami ta ne sanci dukkan shakka da wahami babu wasawisu shaitan da waswasin shaitan qarinul aini akwai kwanciyar hankali qurrata ayunin kenan li'annahu sa'irun ala hadi nabi saboda aqida tana tafiya kan shirye manzon Allah ne hadhihi al-umma annabi wannan al'umma wa sahabatuhu kiram ridwanullahi alaihi ridwanullahi alaihim ajma'ina qala Allah ta'ala Allah yana fada إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا با شك يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصاد الصادقون خامسا إنها من أعظم أسباب ومن أعظم أسباب القرب إلى الله أكيد على السنة itace mafi girman sababin kusantar Allah والفوز برضوانه لربوتها سامو يردر الله سبحانه وتعالى وهذه ودنا سنة المميزات والسمات الثابتة ثابتة لأهل السنة سنة أبو نسك كيبانت أهل السنة كتبت لا تكاد تختلف في أي مكان أو زمان بذي تقيوا أسامو ساباني أقوى نوري كو كو نزامني الحمد لله kowane zamani ahlus sunna wancan zamani haka suke na yanzu ma haka suke na kowane gari ma dai haka suke babu wani bambanci usul aqidatu salafu salih ahlus sunna wal jamaa menene tushen aqidar إن أهل السنة والجماعة السائرين على نهج السلف الصالح يسيرون على أصول ثابتة وواضحة وبينة في الاعتقاد سنة فيها يعني أكن أصول وتتبتتو وند سنفتو فيلي بيننو كما أتشين أكيدا دا العمل والسلوك وهذه الأصول مستمدة من كتاب الله وأن توشن أكيدا daga alkur'ani aka istimdadi aka ciro wa kullu ma saha da duk abin da ya inganta kun ji ma saha banda hadisai mawdu'ai na ƙarya da munkarai min sunnati rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mutawatiran kana aw ahad aw ahada ko hadisi mutawatiri ko ahad wa ala fahmi salafil ummati min as-sahabati wat tabi'in kuma asalin daga fahimtar magabata ne cikin sahabbai da tabi'ai wa ban tabi'an bai sani fahum yusallimuna li nususil wahyayn suna sallamawa suna miƙa wuya ga nasoshi na wahayi guda biyu alqur'ani sunna wa yajma'una bainahuma kuma suna hada alqur'ani sunna wa yarduna mutashabihi ma ila muhkamihi ma suna juyar da mutashabihi zuwa muhkami na bayani wa yanqaduna lahuma ma ghayati ta'zim suna jawuwa yanqadun suna miƙa wuya su jawo zuwa ga nasin qur'ani da sunna tare da girmamawa wal ijlal ولا يختلفون فيهما باسا ساباني باسا غور قراني للسنه ولا يتفرقون شيئا وهذابا اهل السنه باسا ربوا قنجيوي جماعه جماعه سم بل يعتصمون بحبل الله المتين suna riko ne da igiyar Allah mai karfi walam ya aridu alwahyaini a bil uquli ba sa bijirar da alqur'ani da sunna shine alwahyain ba sa bijirar da shi akan al uqulil qasira wato hankali wanda yake takaitaccen hankali wal aqisatul batila da kiyasi na batili kiyasi shine jam'ul aqisa al aqisa jam'i na kiyasi wal falsafa wal kashfu wal zawq da falsafa da kashafi da zauki wannan yaran yan bid'a ne da sufai fa usuluddin kad bayyana annabi sallallahu alaihi wa sallam bayanan shafiyan lalle aqida ta asalin addini manzo Allah fa yayi bayani mai warkarwa falaysa li ahadin an yahdisa fiha shay'an ba wanda yace kirkiro wani abu wai zama annahu min ad-din kirkiro wani abu kuma yace addini ne ولهذا تمسكوا بهذه الأصول شيسا سكي ريكو دوان الأصول واجتنبوا الألفاظ المبتدع سكا نسانتي لفظة نبدع والتزموا بالألفاظ الشرعية سكا سكي لزمت لفظة نشريعة ولذا كانوا هم هم الأمداد الطبيعي الحقيقي للسلف الصالح shi yasa suka zama sune madadi na ɗabi'a wato na haƙiƙa na salafus salih alqur'ani sunna da haka usuluddin a wajen ahlus sunna wal jama'a mujmalatun ala nahwi al-ati wannan shine tushen addinin kamar yadda zai zo mana a a wannan shafi na gaba yanzu za mu yi magana akan usuluddin aqida asali al-imanu war kano duk zancen gashi a da yake inna mu'taqada ahlus sunnati wal jama'a fi usul al imani yataghallaqu fi tasdiq bi arkanihi sittati tushen aqidar ahlus sunna akan imani shine garkata wannan rukunin imani guda shida kama akbar nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadisi jibril lamma ja'ahu yas'aluhu an al imani hadisi jibril kun san shi yazo yana tambayar manzon Allah akan imani yace an tu'mina billahi daya wa malaikati biyu wa kutubi uku wa rusulihi hudu wal yawmil akhir biyar wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi shida wannan shine tushen aqidar ahlus sunna imani da wadannan ba ko na sabo babu shine addinin ai gaba daya duk wanda ya zo karatu sai ya fara bin wannan hadisin bukhari da muslim fal imanu yaqumu ala hadhihi al arkani sittati ko imani duk akan wannan rukunan shi da yake duk imani gaba daya fa idza saqata minha rukunun lam yakun lil insani mu'minan albattata rukuni daya ya fadi to mutum wallahi bai zama mumini ba kwata kwata shine albattata li'annahu saboda shi faqada ya rasa rukunan min arkanil iman fal imanu la yakunu illa ala arkanihi as-sittah shi imani baya tsayawa sai akan rukunansa guda shida dole ne tamma cikakku kama la yaqumul bulyanu illa ala arkanihi muta- mu- wato muktamila duk gini ai baya tsayuwa sai aka rukunansa cikakku yanzu ɗakin nan da muke zaune ai akwai wani a sama me yasa ya tsaya saboda akwai rukun nan nan Da haka addini ma dole sai akwai imani guda shida nan duka fa duk wanda ya ce ya ɗau ɗaya ba ɗaya akwai matsala liza la yatimmu al-imanu illa bi arkaniha sitta jami'an imani baya cika sai da rukunai shida guda gaba daya alal wajhi sahihi alladhi dalla alayhi al-kitab was sunnah a bisa fuska ingantacciya da qur'ani sunna ya nuni wa man jahada shay'an minha duk wanda ya musanta wani a ciki fa laysa bi mu'min to ba mu'mini bane wa in ta al-iman wa qama bi ba'd arkani islam koda ko yayi da awar imani kuma ya tsayu yana aikata wani rukuni na musulunci inda ya jefar da daya zance ya kare الركن الأول الإيمان بالله بعد هو ركن نفرق إيماني ده الله الإيمان بالله هو التصديق الجازم والإقرار الكامل كنا كجسكة الله كتبتر كي إقراري تكتين إقراري فا والاعتراف التام da itirafi kai furuci cikakke cewa akwai Allah bi wujudillah wa bi rububiyyatihi da uluhiyya ta sa rububiyya duk abin da gani a duniya Allah ya halatta halicce shi uluhiyya ba wanda ya cancanta a bauta masa sai wanda ya halicce waɗannan ai istihqaqu huwa da hu al ibada ka gani shi kadai Allah ya cancanta a mai bauta wa bi asma'ihi wa sifatihi da sunayen sifofin shi ittisafu bi kulli sifatil kamali wa nu'util jalal Allah ya sifanta da dukkan sifofi na kamala da sifofi na ɗaukaka sifat da na'ud da abu ɗaya ne watmainanul qalbi bidalika kuma dole ne zuciya ta nutsu da wannan itmainanan tara asarahu lallai ko tura asaruhu nutsuwar zuciyar da za a ga tasirinsa fi sulukil abdi a rayuwar bawa waltizami awamirihi subhanahu wata'ala ya lazimci umarnin Allah wacce nabi nawahihi kuma ya nisanci abin da Allah ya hana duk wannan fa yana cikin imani da Allah din ba wai kawai ka yadda akwai Allah shikenan ba a'a sai ka sai ka bi umarnin da yace wal imanu billahi har yanzu shine asasul aqidatul islamiyya wa lubbuha shine asalin kwallon ainihin wato addini fa huwa al aslu wa kullu arkanil aqidati mutadafatun wato mudafatun ilaihi wa tabi'atun lahu duk baki ɗaya rukunan aƙida abin dangantawa ne kuma mai bin wannan imani da Allah ne ma'ana duk abin da zaka yi addini in ba imani da Allah ce ya lalace fal imanu billahi har yanzu ya tabammanu imanu bi wahdaniyatihi wa siqatihi lil ibadati wa bi asma'ihi wa sifatihi li anna wujudahu jalla wa ala min al musallamati samuwar Allah fa yana cikin abubuwan da ya kamata a sallama a miƙa wuya allati la la shakka fihi wa la raiba babu shakka wa gaddalla alayhi al-fitratu wal aqlu wa shar'u wal hifz subhanallah fitrat dan adam abinda Allah ya gina dan adam akai yayi nuni akan samuwar Allah hankali haka shari'a haka al-hifz abinda za a gani ko a taba ko a sansana yau da gobe kaɗai za ta nuna ma akwai Allah ko ba a ja ma aya ba kana ganin duniyar nan ka san akwai Allah wa min al-iman billahi har yanzu al-iman bi wahdaniyati wa uluhiyyati wa asma'i wa sifati wa zalika wannan kuma shine bil iqrari da hanyar tabbatar da anwa'ut tauhid salasa nau'in tauhid nan guda uku a tiqadiha wal amal biha wa hadhihi al-anwa' sunni tauhid al-rububiyya tauhid al-uluhiyya tauhid al-asma'i wa sifati me tauhid rububiyya ma'anahu al-i'tiqadul jazim wal iqrarut tam qudri yakakke da tabbatarwa cikakke bi anna Allah wahdahu rabb kulli shay'in wa malikahu shine ubangijin komai kuma shine mamallakin sa la sharika lahu bai da ta abokin tarayya in ba gane ba huwa al-khaliq Allah shine khaliq wa huwa mudabbiru al-alam mai juya mai sarrafa duniya gaba daya almutasarrifu fihi wal qadiru alai mai sarrafawa mai iko wa annahu khaliqul ibadi wa raziquhum Allah shine mahaliccin bayi kuma shine mai musu arziki wannan duk tauhidin rububiyya ne lalle shine ya halicci bayi kuma shine ke azurta su wa muhyihim wa mumituhum shi yake raya mutane shi ke kashe su duk wannan ma'anar tauhidin rububiyya ne wala mu'aqqiba li hukmi ma sha'a kana ma lam yasha lam yakun wala mu'aqqiba li hukmi ba wanda ya isa ya bi diddigin aikin hukuncin Allah yanzu a duniya ne ya alƙali ya alƙalanci wani yana iya zuwa ya bi to Allah in yayi ba yi ba yi abin da ya so shine zai kasancewa malam ya sha wa kullum man fi samawati wal ardi abdullahu duk abin da ke cikin samai da ƙasai bayan Allah ne duk ma'anar tauhid rububiyya ne wannan wa fi qabdati yana karkashin damkar Allah wa tahta tsari karkashin karfin shi rinjayen shi subhanahu wa ta'ala wal imanu bi qada'ihi wa qadarihi kai da kaddara da abin da ya hukunta wa bi wahdaniyati fi zati shi kadai ne a zatinsa shi kadai ne Allah shi kadai ne fa jama'a shi kadai ne wa khulasatu tauhidullahi ta'ala bi af'alihi kawai da ka ma'anar tauhidur rububiyya shine tauhidullahi ta'ala bi af'alihi wa qad qamatil adillatu shar'iyyatu ala wujubi al-iman bi rububiyyati llahi ta'ala dalilai na shari'a sun tsayu da suke bayanin wajibcin imani da rububiyar Allah na yi bayanin rububiyar ga dalilan da suke nuna imani da rububiya alhamdulillah rabbil alamin rububiyya ne ala lahu al-khalq wal amru tabarakallahu rabbul alamin rububiyya ne huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an rububiyya ne inna allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin rububiyya ne kullu man min qul man bi yadihi malakutu kulli shay'in rububiyya ne wa hadha an-naw' min at-tauhid aqarra bihi kufar quraish to kun ga wani abu wannan tauhidin rububiyya hatta kafiran quraysha sun tabbatar da shi to fa ashe kaga akwai tauhidin da kafirai ma sun yarda da shi amma fa bai shigar da su musulunci ba to kenan idan musulmi ya tabbatar da wannan tauhidin kaɗai to shi ma bai shiga musulunci ba in dai bai yi na bayan ba wa aksar asabul milari wa diyanati da sauran ma'abuta hanyoyi da addinai duk sun yarda cewa akwai Allah shine mahalicci والمشركون القدامى مشركان فرقوما شيني قدامى الذين بعث الله إليهم رسلا وأن الله يتوى مسلما ذني فكلهم يعتقدون أن خالق العالم ورازقه هو الله وحده dukkan su gaba ɗaya suna itikadin cewa mahaliccin duniya mai azurta duniya shine Allah shi shi kadai qala Allah ta'ala anhum wala in sa'alta man khalaqa samawati wal ard kaga wannan dalilin zai nuna ma hatta kafirai sun yadda da tauhidin rububiyya la yaqulun Allah la shine rububiyyar ai wal alhamdulillah bal aktharum la ya'lamun da fadin sa kul man yarzuqukum man kul man yarzuqukum min as-sama'i wal ardi waye ke azurta ku sama da ƙasa amma yamliku sama waye ke mallakan ji da gani wal absara wa man yukhrijul hayya min al-mayyit wa yukhrijul mayyita min al-hayy wa man yudabbiru al-amra wa yake waɗannan abubuwan fitar da matacce a raye raye a cikin matacce wa yake tsara al'amura fa sai ulun Allah kafirai ne amma za su ce Allah ashe kafiri ma yana za ka adda kafiri ya ce Allah kuwa yanzu ko kafiran nan namu ba sai ka yana ta kai min addu'a ba kafiran mu ko ba kama amma sun zama musulmi yanzu kiristocin mu ba su yarda akwai Allah ba eh ba sa kiran Allah amma ba su zama musulmi ba saboda me tauhidin rububiya kawai suka yi Allah ya ce kulli manil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamuna sai quluna lillah wai kasa da abin da ke cikin nawaye ne Allah ya ce da sannu kafaran nan za su ce na Allah ne kul afala tadhakkarun kul man rabbu samawati sab' wa rabbul arshil azim Allah ya ce sai quluna lillah kul afala tattaqun دون ربوبية يعني قل من بيدي ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون بالربوبية يعني الله سيقولون لله قل فأنا تسهرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون مؤمنون وذلك لأن قلوب العباد مفطورة على الإقرار بربوبيته جل وعلا zukatan bayi gaba ɗaya da musulmi da wanda ba musulmi ba an gina su ne fitsira ce akan tabbatar da rububiyar Allah liza fala yusbihu mu'taqiduhu muwahhidan wala yadkhulu fi hadirati al-islam shi yasa kudirin nasa duk mai wannan kudirin bai zai zama muwahhidi mai kadaita Allah ba kuma bai zai shiga cikin musulunci ba hatta yaltazima bin nau'i sani min anwa'i tauhidi wa huwa sai ya yarda da nau'i na biyu na nau'in tauhidi shine tauhidul uluhiyya to anan ake bugawa to me tauhidul uluhiyya huwa ifradullahi ta'ala bi af'alil ibadi a kadaita Allah da ayyukan bayi wa yusamma aidan tauhidul ibada shine tauhidul ibada ko kace tauhidul al-uluhiyya ko kace tauhidul ibada معناه الالتقاد الجازم بأن الله سبحانه وتعالى هو الإله الحق ولا إله غيره دت معنى التوحيد الألوهية يعني شيني ألن جسيا با ونباشي با وكل معبود سواه باطل دون ود باشي با باتتشيني وإفراده تعالى بالعبادة والخضوع والطاعة المطلقة da kaɗaita Allah da ibada da ƙanƙan da kai da da'a mana shi tun da shi ya halici samai da ƙasai shi ne Allah to kuma mun yadda ba za mu bauta wa kowa ba kuma sai shi tun da shi kaɗai halici sama don me zan zo haɗa shi da wani wajen bauta shi kaɗai yake ba da ruwan sama to don me yasa zan zo bauta an haɗa shi da wani to wannan shine tauhidul ibada ko tauhidul uluhiyya duk sunan shi ne kuna ganewa wa Allah yushrika bihi ahadun ka'inan man kana ba a hada shi da kowa kowai to anan ne aka zube mana yanzu kafiran ai sun yadda akwai Allah amma kuma sun zo kira sai su kira gunki kiristoci ba sun yadda akwai Allah ba amma sai su rinka kiran Yesu almasihu sun fada tauhidul ibada wala yusrifu wala yusrafu shay'un min al-ibadati ghairi ta'ala ba wani nau'i na ibada da ake juyar da shi ga wani ba Allah ba kamar mi as-sala ba a yi sai ga Allah as-siyam sai Allah الزكاة في الله شكر والحج والدعاء والاستعانة نيمان تيمك والنذر لكنشي والذب دينكا والتوكل والخوف والرجاء والحب دسو والإنابة دكما قال والخشية دسورة والتذلل كان عندك وغيرها من أنواع الإبادة waɗannan gabaki ɗaya nau'o'i ne na ibada a musulunci a zahira wal batina na fili da na ɓoye wa an ya abu Allah bil hubbi wal khawf ana bauta Allah tare da sansa kuma ana tsoron shi والرجاء جميعا كما أنا طمان الرحمة تسع وإبادته ببعضها دون بعض الضلال أبوتا الله دا wani bangare na wannan a so shi kuma ba a tsoronsa a'a ana tsoronsa kuma ba a son sa a'a batan ga ayoyin tauhidul ibada tauhidul uluhiyya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tauhidul ibada wa man yad'u ma Allah ilahan akhar la burhana lahu bihi ka gani wanda yake bauta wani ba Allah ba fa inna ma hisabu inda rabbi inna la yuflihul kafirun tawhid ibada wa tawhid ibadati min min ajlihi khalaqa Allah al-jinna wal insa tawhid ibada nan saboda shine ba wai dan tawhid rububiyya ba Allah ya halicci mutane da aljanna saboda tawhid ibada wa ma khalaqa al-jinna wal insa illa liya'budun huwa awwalu ad-din wa akhiruhu wa batinuhu wa zahiruhu bautan nan ita ce malam farkon addini karshen sa badininsa da bayyanansa wa huwa awwal da'watir rusul wa akhiruha wa li ajlihi ursilat rusul farkon da'awar manzanni karshen da'awar manzanni kuma da shi na ta aiko manzanni wa unzilat kutub ta dalilin sa aka saukar da littattafai wa sullati wa sullat suyuful jihad da shi aka cire takuba na jihadi wa furriqa bainal mu'minina wal kafirin ta dalilin tauhidul ibada aka bambance tsakanin mumini da kafiri wa baina ahlil jannati wa ahlin nar ta dalilin tauhidul ibada aka gane bambance tsakanin yan wuta da yan aljanna wa huwa ma'ana qawlihi ta'ala wa lillahi ta'ala la ilaha illallah tauhidul ibada shine ma'anar la ilaha illallah tauhidul uluhiyya huwa ma da'a ilayhi jami'ur rusuli duk annabawa da manzanni abinda suke kira gare shi wa inkaruhu wallazi awrada al-umama sabiqata mawaridan halaki inkarinsa musashi shine ya jefa sauran al'ummomi da suka gabata rami na halaka wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun tauhidul rububiyya mustalzimu tauhidul uluhiyya in dai ka da tauhidul rububiyya to dole ka yadda da tauhidul uluhiyya لأن من أقر بربوبية الله يلزمه أن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا ko biyi ahadin yato wanda yadda Allah ne ya halicci komai na duniya to bai kamata ya hada shi da wani wajen bauta ba li'anna al-mushrikeena lam ya'budu ilahan wahidan su matsalan mushrikai ai ba Allah ɗaya suka bautawa ba wa ankaru an yakuna Allah ta'ala huwa al-mustahiqu lil ibadati sun yi musun Allah wai ya zama shi kadai ne cancanci ibada wa da wala sharika lahu wa inna ma abadu alihatan muta'addida sun bauta wa alloli ne daban-daban shi yasa suka zama mushrikai za a mamaki za ga mutum yana zuwa sallar juma'a ya dauki sallah ya sai sallar juma'a amma kuma wannan sai tafi ya je gindin kabari yana roƙon kabari a cikin musulmi wani masu sallah kaga an samu matsala a tauhidul ibada wani ya ce ma akwai wata sa'a da zai je karba a wajen wani akwai mai bada sa'a ba Allah ba malam a wannan bayan tauhidul ibada za ga da yawa akwai yan uwa ba sun zube ba kawai tauhidin rububiyya suke ba sa tauhidin ibada ka zo kana bauta wani ba Allah ba wallahi wani dan uwa ya gaya min kun ji azumi ne a bakina ya ce malam ni da kaina na je wani masallaci a cikin gari bayan limami ya gama sallah ba ana ciwo ana cewa salatin annabi goma goma ba ya kafi ya shafi a masallacin ahlul bid'a wal ahwa saboda wannan abubuwan ba su da asali a addini ba a yi kowa da kansa yake yi ba ana yin haka ba ya ce wallahi malam a gabana sai na ji an kira sunan wani shehi sunan wani malami aka kira malam aka ce a kawo sunan wannan malamin kafa sha biyu a kawo wane a kawo wane kafa sha biyu ya ce eh kamar bai ji bare aka jaddada da haka wuridin da kun a yi salatin annabi ko a kira tasbihi ko na abu sunan shehin ake kira shine wuridin ya ce wallahi malam da kunne na naji ko mutumin yana nan bai mutu ba wane kafa kaza kaza kuma suka yi ta yi babu tauhidul ibada in kun gane ma'anar tauhidul ibada ba kun yadda Allah ne ya bishiya ba rana fa wuta ƙasa sama ɗan adam itace dabba ba Allah ba ne yi to wannan yadda da wannan shine tauhidin rububiyya kenan yanzu anan in mun tsaya nan da kai da kafiri duk daya a iya nan to shi ma yadda baka da bambanci da shi to ka san inda ake bambancewa tauhidul ibada me tauhidul ibada shine muke bayani sai ka ce tunda shine yayi waɗannan to ni kuma zan kaɗe tashi da bauta ni kuma ba zan bauta wa kowa ba sai mahalicin wani abubuwa sai ku kun gane ba zan bauta wa kowa ba sai wanda ya halicci waɗannan abubuwan shine tawhidul ibada yayin da ka zo kana bautawa yayin da ka zo kana bautawa wani ba Allah ba baka da tawhidul ibada ma wahatta al-ibadata lillahi wahda baka kadai ta yi wa Allah shi kadai da bauta ba kuna ganewa wa inna ma abadu alihatan muta'addida wa za'amu annaha tuqarribuhum ila Allah zulfa sai ta suka damu shirkai wa hum ma'a dhalika mu'tarifuna bi annaha la tadur wa la tanfa'u lidhalika lam yajma'ahum Allah subhanahu wa ta'ala lam yaj'alahum Allah subhanahu wa ta'ala mu'minina Allah bai sa suka zama mu'minai ba amma faragama tirafihim bi tauhid rububiyya duk da cewa sun yarda tauhid rububiyya kenan tauhid rububiyya baya mai da kai me mu'mini mai imani bal ja'alahum fi idadil kafirin ga tauhidul rububiyya amma kuma suna layin kafirai ليش بإشراكهم غيره في الإبادة saboda sun hada wani Allah da da shi wajen ibada li'annahu man kana rabban khaliqan wa raziqan malikan mutasarrifan muhibban muhiyan mumitan mawsufan bi kulli sifatil kamali wa munazzahan min kulli naqsin bi yadihi kulli shay'in وجب أن يكون إلها واحدا لا شريك له ولا تصرف ولا تصرف العبادة تصرف العبادة إلا له سبحانه وتعالى شكرا duk wanda ya zama Allah mahalicci mai azurtawa mai mulki mai sarrafawa abin so mai rayawa mai kashewa duk wata sifa ta kamala yana da ita kuma duk wani abu na tawaya abin nan ya nisanta hannunsa komai yake to dole ne ya zama wajibi ya zama shi shi ɗaya za a yi wa bauta tukka da warwara ne ka ce ka yarda da Allah shi ne amma kuma ba ka yi mai bauta shi gare wa min huna daga nan yaktalifu mu'taqadu ahlu sunnati wal jama'a an ghairihi daga nan ne aqida ahlu sunna take shan bamban da wasu su fi tauhidul uluhiyyati a wajen tauhidul uluhiyya tauhidul ibada fahum la ya'anuna kama ya'ani albab su suna ba sa daukan ma'anar ba sa nufin shine ya nun ba sa nufin kamar yadda wasu suke nufi cewa wai ma'anar la ilaha illallah ka san ana faɗa malam fassara mai gawaidi kenan duk haka makaranta la ilaha illallah sai zana la khaliqa wa la razika illallah fa wannan fassara ba daidai bane ah idan ka ce ma'anar la ilaha illallah la khaliqa wala raziqa wala mudabbira wala muhiya ai bai yi ba tauhidul rububiyya ne kai to baka shigar da tauhidul ibada ba wala yastahiqqul ibadata ba wanda ya cancanta a bauta masa sai wannan Allah da yake khaliq da razik din shi shi ko da ke shi mai kawaidi ba san ma waye yi shi ba majhurin shi kace ne wannan fasara ba ta daidai bane la ilaha illallah ba shine ma'anar sa ba dole sai an ce wala ma'budu bi haqqin illa Allah in an tsaya akan la ilaha illallah shikenan wancan ma'anar la khaliqa wala raziqa a'a wannan fassarar kafirai kenan suke shiga yace bal inna tauhid al-uluhiyyati la yatahaqqaqu indahum masu fasar la ilaha illallah wannan tauhid rububiyyah ma bai tabbata a gare su ba illa bi taqiqi ma'ana shahadat Allah ilaha illallah la ma'budu bi haqqin ka gani illallah wa ma'ana hada anna tauhid al-uluhiyyah yaktabi ifradullah yana nufin tauhid al-uluhiyyah yana nufin a kadaita Allah wa da hu shi shi kadai bil ibadati wal ibada me ibada din تكون بقول القلب واللسان وبعمل القلب والجوارح ibada zuciya tana yi zancen zuci da harshe da aikin zuciya da gabbai gaba ɗaya duk sai ya hada wa taqiqu shahadati Allah ilaha illallah laha arkunani azimani tabbatar da shahadar Allah ilaha illallah yana rukunai guda biyu masu girman awwalan Allah tusrafu jami'a anwa'ul ibadati lillahi wahdahu la sharika lahu an tusrafa duk ibadu gaba ɗaya an miƙa wa Allah na biyu Allah tusraf shay'un min hadhihi ibada li ghayrillah ta'ala kar a juyar da wani abu ne wannan ibada ga wannan Allah wa ma'ana zalika Allah yu'tal makhluqa shay'an min huquqil khaliq kar a yadda a ba wani abun halitta wani abu na hakkin Allah wa khasa'isu da abin da Allah yake banta wallati la yaqdiru alaiha illa Allah irin abubuwan da ba wanda zai iya sai Allah ai Allah ya ubada Allah la yubadu illa Allah wahdahu wala yusalli li ghairi Allah ba ai sallah ga wannan Allah wala yusjadu li ghairi Allah ba ai sujada ga wannan Allah wala yunzaru ba ai bakance wala yuzbahu ko yanka li ghairi Allah wala yutawakkalu ala ghairi Allah ba a tawakkuli ba ga Allah ba wala yusta'anu illa billah ba neman taimako sai a wajen Allah wala yud'a ghayruhu ta'ala ba a kiran wani Allah ba a yi ila ghairi zalika min al-umuri allati hiya min khasa'is Allah ta'ala cikin da wani wannan wanda suna cikin abin da Allah yake bance su gaba daya har yanzu muna magana akan tauhidul ibada wal ibadatu allati tusrafu lillahi wa da la taslu la tasifu illa bi shartain duk ibadar da za a yi wa Allah to baya yiwa sai da sharadi guda biyu awwal al-awwal al-ikhlasu an takuna al-ibada khalisa liwajhi Allah dai kenan الثاني المتابعة للرسول بيئة النبي أي الله يؤبد الله أن يؤبد الله بما شرع أبوتا الله دا أبنى النبي شرع أنت وطاعته فيما أمر أي مسداء وتصديقه فيما أخبر هكذا كتاشي أتشي أمن عباد الأباري وأن تكون عبادته موافقة عبادة تزمتا داتي مكانا وزمانا دولي da lokaci lima da abin da amar biyar rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi ya umarni wacce nabi ma naha anhu wa zajar da nisanta abin da annabi ya hana ya tsoratar tauhidullah subhanahu wata'ala bil ibada wal khudu wa ta'a wal muhabba shine taqiqu shahadati allah ilaha illallah mutaba'atu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal iz'ani lima amara bihi wa naha anhu biyayya ga annabi da miƙa wuya ga abin da annabi ya ce ayi dai da nisanta abin da ya hana wal inqiyadu da miƙa wuya al mutlaq lahu sallallahu alaihi wasallam shine taqiqu shahadati anna muhammadan rasulullah da haka manhaj ahlus sunna wal jamaa annahum ya'buduna Allah ta'ala wa la yushrikuna bihi shay'an fala yas'aluna illa Allah ba sa roƙon kwa sai Allah wa la yasta'inuna illa billah ba sa neman taimako sai da Allah wa la yastaghisuna illa bihi ba sa neman tallafi in ba daga Allah ba ahlus sunna wa la yatawakkaluna illa alaihi ba sa tawakkali sai ga Allah ahlus sunna wa la yakhafuna illa minhu ba sa jin tsoron kowa sai Allah ahlus sunna wa yataqarrabuna ila Allah bi ta'ati suna neman kusanci da Allah da yawa Allah da'a ahlus sunna da yawa Allah ibada suke yi wa misali al'amali da kuma kyawun ayyuka wa abudullah wa la tushrik bihi shay'an wa la tushriku bihi shay'an wa abudullah wa la tushriku bihi shay'an insha Allah sai mu tsaya anan tauhidu al-asma was sifat anan da mu dakata insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah ya mana afuwa insha Allah sai ranar